وبرك والفاتن الواسع وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحافظ وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره وميزان العظيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu fara da manzumatul adari wanda insha Allah ta'ala yau za a karasa shi ya sa muna godiya ga Allah ya hore mana an fara ta a dan wannan tabbataccen wata ce domin ko wata biyu ba a yi da farawa ba amma alhamdulillah gashi an zo karshen ta shi ya sa wannan baiwa ce ta Allah ta baraka wa ta'ala a ce sula rahman wasu alal uyu da sauran zikiri da fi irabi sumuhu kalari wa alal arzi satin nazifati wal hayatil mahmudatil latifati ولا تكن مثل بساعة الزي فمنك شرع ليس بالمرمي وفيه من نار المعالي تورم ومعه يكون كالتقدم وصل عن الجواب نسبته فإنما فيه له يكفيه برمة الحياة يكون مسبكا إياك أن تتركها فتهلك ولا تجب عند موالي التهم فإنه يلقيك في نار الندم إذ ربما جرت إليك رورا يملأ بالأحزان منك الصدر واقرأ على من عليك السلام ومن جهلت أتمنى الإكرام إن صنع المعروف معك الصوت وأنت إن صنعته فالصوت والذل بالعدول في حفظ الشرف فإنه يسود من فيه اكتسب وكن على شيمة سر الوعد واتبع معه حفظ العهد فإنها على الكمال آية ووصفها قد بلغت النهاية هذا وإني أسأل الله الرفاع ولطفه فيما به يجزي القرار والقرب من حرمته تعالى وفي التقى الحمد الكمال وأن يكون عملي مقبولا وغيرنا جنابه مشمولا ثم على نبينا خير الأنام الكاسرات من سعيد وسلام ثم على الآل وأصحاب الكرام ما غرد القمري وما غنى الحمام
وسدول وسدول على to الأمور wasu duk alal oyobi so wasu malam ya ce ka saki tufafin ɓoyewa ko kariya ga aibobi don ka ga wani da aibi to ba aikinka ba ne ka ce bara ka yada in ka yada aibin wani to ka tabbata da aibi ɗaya da ka yada na wani sai an yada naka goma yadda mutane kake ganin suna da aibi to kai ma su kafi su aibi in kafi su aibi shi yasa ka kiyaya daga yada aibobin mutane Ka ka gani ma kai kokarin koyewa
ففي إيراد سلوك Sulukin الأدب gari akwai tarar da mafi ɗaukakan daraja a cikin yin haka idan ne kace za ka kare mutane don kaga aibi baka faɗa ba to haka da zai sa ka samu ɗaukakan daraja a maimakon a ce ai ka samu koma baya a ɗaukaka kake samu wanda aka ce a faɗa aibinsa sai wanda yake shi yake yi baya shayin kowa wanda yake baya shayin kowa to wannan nan an faɗa ba laifi ba ne amma wanda yake yana koyewa to a taimaka masa a koye ɗin ko an gani a koye ɗin Eh, amma wanda yake bayyanawa to wannan fa ya zamo kenan a irinsa ne aka faɗa lagi bata da fasiki ba giba ga kangarare wanda yake ya kangare baya shayin kowa to abin da ya dan an faɗa wannan ba laifi ba ne
waris alal albisatin nazifati kai kwaɗayi ka tsaya matuƙa ka kula da ya zama tufafin da ka sa a jikinka tsafta ne ka daina sa tufafi mai dauda ka sa tufafi mai tsafta
wala ya atil mawudatin wanda take a nazifati bayyabo tattausa sa tufafi na dauda akan jawo rai musamman mu a yanzu an kan samu wanda sun mai da sa tufafin na dauda kamar wata alama ce mata su wanda wannan ko kaɗan ba wani dalili a kai galibi almajirai da ake cewa almajirai ne suke yawo da tufafi mai dauda ba wai rashin ikon wankewa ba ne da can an yi almajirai wanda rashin iko ne yake sawa suke barin wanki amma a yanzu akwai damar a yi wanki saboda sai ka tarar a maimakon a ce sun kula da tsaftar jikin nasu sun taru wajen bol ko wajen wasa ko wajen gem ko wajen wani abu dai ko ana ta jefe-jefe a- a a maimakon wannan lokacin da ake da shi a- a maimakon a sarrafa shi a cikin wasan a sarrafa shi a cikin tsaftace jiki da tsaftace tufafi abu ne wanda yake mai yiwuwa kwarai kwarai amma sai ka tarar kawai an mai da hankali ne akan wani abu ba kuma a kula da dora su akan haka wanda wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne kwarai ka kula da su tufafi mai tsafta wani haƙiƙati da sufa al-mahamuda ke a bayyabo allazi fadi tattausa duk abin da za ka yi ka yi wanda yake ya dace da zauƙin mutane kakai abin da yake ya saba da zauƙin mutane haka zama wani bare a cikin al'umma oh shigar da za ka yi ka yi irin wadda jama'ar wajen suke ganin darajarta daga ce yau auna shiga ma shari'a ta yarda da ita a to mutanen wajen ba sa ganin daidaitin wannan ba daidai ba ne kai Eh, ba daidai ba ne a ce kai Eh, a yadda wani yake faɗa cewa eh, kultu da ku makalatan kan kala hal a kaya su kul mashtahaita wal bisan ma tashtahihin nasu قلت له مقالة نا فدا masa wata magana kalkala hal aka yasu magana da ba su hankali sun fada wacce ce magana kul mashtahaita in an zo magana abinci wannan in duk mutane ga abin da suke so amma kai ga abin da kake so na abinci to ka iya cin wannan ka kyale da sauran mutane in duk mutane sun ce to za su ci kai kake dambu za ka ci to ka ci dambun ka ka kyale su da tuwon su ko sun ce alala za su ci kai kace dan wake za ka ci ka ci dan waken ka ci gane su da alalan su wannan ba wani damuwa a ciki amma wani bisan ma tashtahihin nasu wajen sa tufafi ka sa tufafin da yake da matsayi a wajen mutanen da kake cikin su kaka ce za ka sa tufafi wanda ya saba da zaukin mutanen da kake rayuwa a cikin su wannan ko kaɗan ba wata dabara ba ce kaka ce za ka dogara da cewa yau ai irin sa ma ake sawa a ƙasa kaza ko irin wannan ake sawa a ƙasa kaza ka sa irin wanda ake sawa a ƙasar ku matuƙar dai bai saba da shari'a ba matuƙar dai ba inda yake ya saba da shari'a to wala takun mislan nisafi zi kai ya zamo kakka zamo kai koyaushe abin da yake gaban ka kai kwalliya ta koma kaman mata mata ne suka sa kwalliya a gabansu eh mace in tana da awa biyu a gabanta to awa ɗaya da rabi a ciki tunanin kwalliya take eh in akwai wani abin da za ta yi tunani ko me bai wuce ta yi tunanin sa a rabin awa ba yadda Allah yake faɗa ne awa manyan sha'u fil hilyati wa huwa fil hisabi ghayru mubin Wani- wanda yake tashi ba wani abu a gabansa in ba ado ba in ba kwalliya ba in an zo wajen yaƙi ko faɗa ba- ba za a ga yayi wani katabus ba to wannan ma za a za a faɗa to kai kana namiji ka kiyaya kar ka zamo kamar mace ya zama koyaushe tunaninka kwalliya kwalliya ado
fa minka shar'an laysa bil marbi irin wannan lafazi mari bai zama abin yarda da shi ba minka daga gare ka shar'an ta fuskar duban shari'a shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya la'anta daga maza wanda suke kokarin kamanta da mata
wa fihi min nailil ma'ali turan in kace za ka yi haka to turan za a hana ka min nailin ma'ali daga samun ɗaukaka ba za ka samu ɗaukaka ba ومعه ka ɗau wannan a matsayin tsarin ka يفوتك ci التقدم gaba zai tsere ma ya hudu ka takaddu a takaddu ci gaba ya hudu ka zai tsere ma واسكت عن الجواب للسفيه idan wawa yi magana kanka ce za ka bashi amsa wawa in yi magana to haƙƙinsa kai masa shu
فإنما فيه له يكفي domin duk abin da yake cikinsa na wauta ya isa masa cewa shi wawa ne din nan to ai ya isa masa me na ka bada cewa sai ka bashi amsa Mm, in ka bashi amsa to irin garin bashi amsa ta yi kai ma ka dawo wawa ka basa
بأروة الحياء كن مستمسكا kun ka zama mustamsika mai tsananin ruku bi urwatil haya da igiyar kunya kunya ɗabi'a ce babba a rayuwa musamman ga musulmi wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alhaya'u shubatun min al-iman kunya wani bangare ne guda na imani kuma yake faɗa cewa idza lam tastahi fasna ala shaytan matakar dai ba ka da kunya to ai ba abin da baka yi ba shi yasa rashin kunya babban laifi ne a rayuwa musamman a addinin musulunci shi yasa aka ce kun ka zama mustamsika mai rukun bi'ur wajil haya igiyar kunya iyaka ina hana ka an An ce turuka.
a ce ka bata fasaha فتالك ka zo ka halaka in ka bar kunya to ka jefa kanka da halaka ne
ولا تقف عند مواقف عند مواقف التهم ka kiyaye tsayawa ko wani wuri na tuhuma ko a kan menene kuwa ko a kan kowane dalili ne in ba haka ma dole dole ba dole da yake wannan tuhuma ne a ki- ka kiyaye tsayawa a wajen ta yi garin a zo kama masu shaye-shaye a kama haka ko garin an biyo barayi a kama haka shi yasa duk inda yake guri ne na tuhuma to ka janye jikinka فإنه irin wannan يلقيك zai jefa ka في نار a الندم wutar nadama zai jefa ka a wutar nadama إذ ربما Domin جرت so da yawa irin إليك برا hakan yake jawo ma cutuwa Ya- yawa akwai wanda rashin kiyayewa ya zama suka haɗu ko suka haɗa tafiya da wanda yake yan fashi da rika harbi yan fashin aka harbe su ba na masu cutu ba wani da haka ya rasa ran nasa wani kuma da da haka dai ya cutu eh ya cutu an an waye gari sai an zare harsashi a jikinsu to me ya amfanin haka idan da ka kauce baka yi inda suke ba irin wannan ba za ta afku gare ka ba
يملأ بالآذان da منك zai cika a الصدر sarara kirjinin ka ne daga gare ka bil ahzani da bakan ciki da yawa tsayawa a gurin tuhuma zai ja ma ka zo kana ta damuwa ya ya jawo ma ka zo kana bakin ciki kwarai me ma ya kai ka wajen me ma ya kai ka wajen
وقرأ على من تعرف السلام in ka gamu da wanda ka sani kai masa sallama wa qara'a ka karanta assalama sallama alaman ta'rifu ga duk wanda ka sani kai ba ma wanda ka sani ba wa man jahilta amma wanda ba ka sani ba kaka ce kai ba za ka yi sallama ba sai ga wanda ka sani a ai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karanta sallama alaman arabta wa alaman lam ta'rif ga wanda yake ka san shi da wanda ba ka sani ba
تنال in kai الإكرام haka ka sami girmamawa in wanda ba sanin ba ya amsa ma falilla alhamdu a biya ya kyau in bai amsa ma ba to kai ka biya haƙƙin kai ka biya ha- haƙƙin yadda manzo ne yake faɗa a ku yi garar baki ku tsaya da daddare mutane suna bacci ku yaɗa sallama kwa shiga aljanna lami lafiya
إن صنع المعروف معك إن idan aka aikata alheri gare ka in wani ya ma alheri ko kaka unshin ka yaɗa ka yaɗa wannan alherin kasa boye sai dai in ka san cewa shi din nan baya son a a bayyana wannan ba akan samu wanda ba sa son wato sun sun yi alheri ba su suke ba ma a bayyana Eh, to irin wannan ta yi a boye yadda dai mutane da yake faɗa ne da yake rafin daulati ita sifin daulati ni sai kai alheri in faɗi cewa kai mun alherin amma kuma ka ringa ɓacin rai ne wa me yasa na faɗa na zama kenan idan na faɗa alherin ka na koma kamar wani maƙiyin ka ko annabi manci nake ma hmm? أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه تات الندى ويذاع عنك فتكره أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه تات الندى ويذاع عنك فتكره أنا ni asbaru na fi kama bin shati da annabi mai idan zakarta idan na ambace ka ni sai zama duk sanda na ambace ka ya zama fushi kake da ni ta tunna da ka aikata alheri wai za mu anka a yaɗa wannan alherin daga gare ka a ce ka yi fatakara ko kuma ka ɓata rai ka ɓata rai wai me yasa ma za a faɗa to asali dai in su ne al-ma'ruf ma aka in an aikata alheri gare ka fa kuri shuru ka yaɗa shi wa anta in sana'atu amma kai in ka aikata alheri fasturu ka ɓoye inda yadda za ka yi ma a ce ba wani wanda ya san alherin da kai ga wani sai Allah to kai haka kai hakan ya zama ba wanda ya sani in ba Allah ba ta baraka wa ta'ala sanin Allah ya wadatar da kai
wa buzul jami'al jahili fi yibzi sharaf kai ba da baki ɗayan iyawarka a jin kiyaye ɗaukakar da Allah ya baka
fa Haka innahu nan in ka ga wani maɗaukaki to kai ƙoƙari iyaka iyawa a wajen kiyaye ɗaukakar ta ba kaskantacce irin wanda ya kyale kansa ya kaskanta ba kaskantacce irin wanda ya ce dole maɗaukaka sai ya kaskanta to wannan tada ce wanda take mummuna wanda da Allah ya ɗaukaka to ka kyale shi amma ba ka ce wanda Allah ya ɗaukaka ai sai ka wulakanta shi wanda wannan ne za a san ai kai ma ka isa ba duk da yin haka to a kusa za a ga ƙarshen duk da yin haka a kusa za a ga ƙarshen su
fa innahu yasudu man mafi fihi yake domin tasabbu duk wanda ya sarfi da haka lalle kan zai zama shugaba wanda yake kokarin kare daukaka ta sa da kare daukaka ta wani to yanzu ne zai zama yanzu nan ne zai zama shugaba
wa kun ala Yanzu shimati ka sidikin tada wa adi gaskiyar alkawari duk alkawari da kai to ka yi da gaske kai ya zama kai alkawari alhali ba ka nufin cikawa ka kiyaye wannan mun ɗabi'a kana mai ɗabi'antuwa wa a wusini yibzil adi da kuma kyakkyawan kiyaye wanda aka saba da shi wanda duka saba da shi ya zama kai kokarin sabon naka da shi ya karu ba a ce ka saba da mutum wani hali da shi ya wada ko kai ka fi shiga ya sa ka mance da shi ba a duk irin yadda ɗaukaka ta same ka to wanda kuke tare tun da ka tuna kaka ce yau ai kai kayi kuɗi suna talaka ko kai kayi sarauta ko kayi shugabanci suna talaka ne za ka yi ne za ka yi da su ai ka fi ƙarfin su a duk wanda aka saba da shi a kula da shi
fa inna alal kamali kula da aya duk wanda aka saba alama ce babba a kan cika wa wusunwa kyan haka qad balagan ya kai nihaya ƙarshe ya kai matuƙa wato a nan akwai wata tauriya da shi ne cewa kasida ta sama ta zo ƙarshe eh kyanta ya kai inda ya kai abu ba da yawa da ya faɗa a ciki in an tsaya an aiki da su ai za a kai inda aka kai a wajen ɗaukar a ce a tsaya a yi aiki da irin abubuwan da ya faɗa a ɗora rayuwa a kan abubuwan da ya faɗa ai za a kai inda aka kai a wajen ɗaukaka
haza yace ka ji wannan fa wa inni as'alu Allah riba ni ina roƙon Allah ya yarda da wannan kasida tawa ya rubuta mata yadda kuma a wajen masu hankali masu tunani haka in kuma ya zama sababin nima ya yarda da ni wa ludufahu fi ina ma roƙon bi Ubangiji ya yajri kawa kansa samun a cikin duk abin da hukuncinsa ya gudana da shi duk wani abin da hukuncin Allah zai kawo to ya zama wa an gamu da ludufi a ciki haka nan dukkan musulmi ma su gamu da- da ludufi ina roƙon Allah duk irin abin da Allah zai kaddara to ya zama mun samu da ludufi a ciki
wal qurba min barati ina neman Allah ta'ala ya samu sace da halararsa madaukakin sarki wa fittuqa an Allah abluga al ina kamala roƙon Allah a ce na kamu cika a wajen tsoron Allah
wa an yakuna amali maqbula ina roƙon Allah ya zama da abin da nake ya zama ya samu karɓuwa a wajensa Allah ya karɓi ayyuka
wa fi riba janabi ya mashmula zama abin kunsawa a cikin yadda jaliminsa Allah ya yarda da mu
summa ala nabiyina khairil anam azkar salati sadaqati tsarkakan salati min sa'idin Min sa'idin.
dukkan wanda yake tsarka wa salam da wasalam gaisuwa da tabbata ga annabin mu fiyayyen halitta wanda wanda shi ma akwai tauriya da sunansa da sunansa Muhammad Sa'id mai wannan kasidar sunansa Muhammad Sa'id
summa alal ali sannan kuma salati da salami ya tabbata da sa'alaye wa ashabi da sahabbai Kira.
kira masu girma magarajil umari umari matuƙar hasuliya ta yi waƙa Wa ma gannala ma.
matuƙar kurciya ta yi waƙe da alhamdulillah Allah ba ka wasa da alheri Allah ya amfani da mu da wannan littafi da ya yi muka karanta Allah ya bani ikon roƙo da kyawawan na duba wa kanin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
والقاتل ما سبقنا سر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين